الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل دروس من عقيدة هنا كلا تشكيلة من عقيدة الطحاوية أبو جعفر أحمد بن محمد الحنفي الطحاوي الله تعالى جكن شدر عمر أنا كما شينا مجلس من تقص أجرين جين دروس كافن نن ina bude mana da wato fadin Allah ta'ala alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kal ladhina utul kitaba min qabl fa tala alayhim al-amadu fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun i'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha qad bayyana al-ayati wa qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qilun waɗannan ayoyi abinda suke tabbatar mana shine wato kusantar ambaton Allah abu ne da ya kira da zuciya a bangare guda nesantar ambaton Allah abu ne da ya kisa zuciya ta mutu duk wanda ya samu kansa a fage na halastar majalis na al'ilm sai ya gode wa Allah so da in kana nesa lokacin da kake nisa da guraren da ake cewa Allah ya ce annabi ya ce to daidai wannan lokacin zuciyarka tana jinya daga jinya ne zai kai ta da kaikashiwa daga kaikashiwa ne zai kai ta ga mutuwa abin da ya sa neman wannan shimfiɗa saboda yanzu duk wanda yake bibiyan abubuwan da suke faruwa na al'amura za ku ga yadda tarbiyya take lalacewa duk mai janyo nesantar ambaton Allah in dai al'umma za ta nesanci majalis na ilim duk wanda baya zuwa majalisin ilimi ya zo ya ji Allah ya ce annabi ya ce wallahi zuciyarsa za ta za ta kai kashi za ka samu cases yaya yana lalata da kannan shi uba ma wani yana lalata da 'ya'yan shi abubuwa cakudaddu dumi ya janyo wannan rashin lafiyan zuciya ta kai ga ƙarƙashewar zuciya ta kai ga mutuwar ne zuciya to da haka mutum iya ƙoƙarin ka kai ƙoƙari kana halartar majalis na al'ai guraren da ake cewa Allah ya ce annabi ya ce sanan duk abin da ka ji an an faɗa cewar Allah yana son kaza yi ƙoƙari ka aikata Allah baya son kaza yi ƙoƙari ka me ka nisance shi bai kamata har yanzu kana zuwa majalisi na ilm ba amma a same ka kana zama kai ta kallon waya kai ta kallon tv kai ta kallon fim in ka shekara kana zuwa majalisi ilimi kana haka to har yanzu karatunka akwai matsala ya kamata a ce majalisi na ilimi ya cire ma kwaɗayin waɗannan abubuwa ne a ce iya abin da kake zama ya sa ka nishaɗi da nutsuwa shine allah ya ce annabi ya ce amma bayan su ba wani abu da zai iya sa maka farin ciki amma an ya zama har yanzu mutum zai iya zuwa a lo damar fina-finai a wayansa ya kwana yana kallo ta wannan ya binciki zuciyarsa Allah ta'ala ya shirya da mu zama da suka gabata mun yi magana akan abin da ya shafi al-isra wal mi'raj haka ne al-isra wal mi'raj daga cikin babban darasi da yake tabbatar mana shine inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komi domin Allah cikin ikonsa shi ya iya sanya aka zo a nufsa sanan da al-buraq cikin lokaci guda ta dauke shi ta kai shi baitul maqdis mala'ika jibril ya kai shi sama ta bakwai saman sammai daga ƙarshe aka dawo da shi duk cikin mi dare ɗaya in ya yi nuni akan wani abu ya yi nuni ne akan allah ba wani abu da yake mai gagarin shi an gane kuwa sannan mun yi bayani akan abin da ya shafi sheto na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mun ji irin tashin hankali da firgici da za a shiga ranar alkiyama to ba wanda zai ceto da duk shaunan ɗari kunnan duk ƙarya ake ba wanda zai ce to sai annabi sallallahu alaihi an gane kuwa tunda za a je wajen ulul azmi min rusul dukka kowa ya ce nafsi nafsi har annabi adam fa har annabi ibrahim annabi musa isa kowa ya ce nafsi nafsi iya annabi sallallahu zai ce ana laha ni ne nake da ceto wannan yini kenan ya za a yanzu a samu wani yana cewa shehunsu ne zai kaza zai kaza wannan an cuci mutane an gurbatar musu addini ne an gane an gurbata musu akida iya wan annabi sallam shine yake da wannan ne matsayi da dan haka ya koyi musulmai akwai malamai suke cewa sabbuba da idan mutum ya rike zai samu ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama abu na farko ka zama mai tauhidi tsantsa an gane wannan wayoyi ne akan darasin da muka yi in kana son ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam mai tauhidi duk mushriki ba zai samu ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam na sha karanta mana hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa dukkan annabawa suna da karbabbiyar addu'a kowane annabi ya gaggauta tasa a duniya annabi ya ce na battawa na jinkirtar da ita domin ta zama ceto ma al'umma ta ranar alkiyama sai ya ce mi fahiya na ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a annabi ya ce insha Allah cikin al'umma ta duk wanda ya mutu baya shirka zai samu wannan cita kenan mutum ya sa ya zamo mai mai tauhidi sannan Abu Hurairah Allah ta'ala ya kara mishi yadda ke cewa na ya tambaya na Rasul sallam man as'adun nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah wato waye zai fi mafi cancanta da dacewar samun ceton ka ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi yake cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi shine wanda ya faɗi la ilaha illallah ya tsarkake ta har zuciyar shi kenan kun ga a samu cikakken tauhidi ko mutum ya nisanci me duk wani abu da yake na shirka shine zai samu ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan abu na gaba shine mutum ya roƙa annabi sallallahu alaihi alwasila bayan kiran sallah wannan ma hadisi ne da mun yi shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka ji kiran sallah ka faɗi duk abin da ladan yake faɗa duk da hayya ala salah hayya ala falah zaka ce la hawla wala quwwata illa billah sannan in ka gama wannan sai kai masa salati sannan ka gama wannan sai ka roƙa masa alwasila allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma والصلاة القائمة أتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته النبي يشبه وان ديوانا حلت له الشفاعة to zai samu zai samu ceto na ranar alkiyama abu na gaba da yake sa a samu ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutum ya zauna a madina ya kuma yi hakuri da tsanani na zafi da take da shi ko kuma kunci in ya same shi na talauci ko wani abu a madina ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almadinatu khairul lahu law kanu ya'lamu madina ita ce mafi alkhairi gare su amma da sun sani la yad'uha ahadun raghbatan anha illa abdala Allah fiha man huwa khairun minhu duk wanda ya bar madina dan ya kyamace ta to sai Allah ya kawo wanda ya fi shi alkhairi wala yathbutu ahadun ala la'wa'iha wa jahliha illa kuntu lahu shafi'an aw shahidan yawm al-qiyamah annabi yace duk wanda ya hakuri da tsananin Madina to zan zama masa mai ceto ko mai shaida ranar alkiyama kina mutum ya zauna a Madina ya hakuri da tsananin da take da shi saboda Madina akwai zafi akwai rana akwai zafi kuma in Allah ya jarabe ka da rayuwa ma mai tsanani a ciki na babu kai hakuri to annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama maka shafi'a au shahida sannan abu na gaba da yake sa a samu shata annabi sallallahu alaihi shine mutum ya mutu a Madina a hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi yake cewa man istata'a an yamuta bil Madina falyamut biha duk wanda zai iya mutuwa a Madina to ya mutu fa inni ashfa'u liman yamutu biha annabi ya ce ni zan ceci wanda ya mutu a Madina kinan in kana da tauhidi baka shirka sai ka mutu a Madina zaka samu ceto na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadannan sune sabuwa da suke so a samu ceto na Annabi sallallahu alaihi wasallam idan har ceto na Annabi sallallahu alaihi yana da sabuwa ta yanzu wani zai ce maka in ka bi dari kasa duk wanda ka sake zaka tafi zaka zaka tafi aljanna ko zaka samu ceto ba haka bane an gani ba haka bane wani yaudarar su ake ana cutan su Allah ta'ala shirye da yau za mu tashi a gaban da malai yake cewa والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق القول ده الله يرقى ga annabi annabi adam alayhi salam da zuriyarsa gaskiya ne wannan alƙawari shine su bauta masa kada su yi shirka da shi wa akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatan wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin to Allah ya riki alƙawari ga adam da zuriyar annabi adam cewa me su bauta masa da ɗaya kan su tarayya da shi kama da suka zo kuma haka ake haifan yaro a bisa wannan fitara da an gane to sai dai al'ummar da ya taso cikinta idan na kiristoci ne su kiristantar da shi idan yahuda ne su yami yahudanci da shi yahudantar da shi idan majusa ne su majusantar da shi amma da fitara da Allah ya kaga mutum a kai shine da an bar shi in ya tashi me zai yi tauhidi ta Allah to haka ne shi yasa har masu kafircin ma da shirkan Allah ce waje hadu biha wastaqanata anfusuhum zulman su kansu mushrikan a ransu da zuciyarsu sun san waye yake halitta wa yake azartawa wa yake bayarwa wa yake hanawa dukka sun sani to amma dai bisa zulman wa uluwa girman kai da zalunci yasa suke kin yi imani da haka wannan alƙawari ne da Allah ta'ala ya rika cewar mu bauta masa kada mai shirka da shi wannan kuma hakki ne nasa a kanmu wanda ya zo a hadisi na mu'az jabal annabi sallallahu ya ce hakkin Allah akan bayi shine su bauta masa kada su shirka da shi hakkin bayi kuma akan Allah shine mi ya sanya su a aljanna idan sun yi haka din kinan in har zamu ba wa Allah hakkin shi na bauta tsantsa shi kuma zai ba mu mai hakkin mu shine ya samu amin aljanna kinan in ba mu ba shi nasa ba shi kuma bai alƙawarin zai ba mu mai namu ba kinan kowa ya ba wa kowa mai hakkin shi mu ba wa Allah hakkin shi na mai tauhidi tsantsa mu ne sanci mai shirka duk da yanzu shirka ta yi yawa hoton wani shehu fa naga an rubuta a sama ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wannan ba kafirci bane waye wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sai biya ce shehun sanin ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin da Allah wani irin karatu ne ana wannan karatun aka same shi sufofin manzo Allah sallallahu gaba ɗaya ka ba wani sufofin Allah ma ka ba wani bawa wannan ba addini bane Annabi sallallahu ko shi ya hana a kambama shi irin yadda Kiristoci suka kambama mi Isa dan Maryam yace ma hasali ku ce da ni Abdullahi wa rasulu bawan Allah manzon Allah shi yasa mafi soyayyen suna a wajen Annabi sallallahu shine Abdullah Abdurrahman ko a wajen ubangiji ce a jingina mutum ga Allah bawan Allah bawan Ar-Rahman wa qad alima Allah ta'ala fima lam yazal adada man yadkhulul janna mala yake cewa sannan Allah annabi Allah ta'ala ya sani cikin iliminsa da bai gushe da shi ba adadin waɗanda za su shiga mi za su shiga aljanna wa adada man yadkhulu an-nar jumlatan wahida da adadin waɗanda za su shiga mi za su shiga wuta wato a jumla guda ɗaya wannan Allah ta'ala ya riga ya rubuta kamar da Annabi sallallahu alaihi ya faɗa shi wani kowace rai mai numfashi Allah ta'ala ya rubuta makomanta wuta ko aljanna sai dai sahabai suka ce ya rasulullah to me yasa za mu yi aiki kawai kowa jira littafin zaman annabi ya ce a ku yi aiki kowa zai yi aiki irin abin da aka halitta shi ne da shi kinan in kaga Allah ya sanya ka a tafarki na karatun alkur'ani bin iyaye yin sallah jama'a Allah yana son ka da alkhairi ko baya son ka yana son ka da alkhairi a bangare guda mutum sai ya je wa kansa tsoro idan ya ga layin da ya bi layi ne ba mai bullewa ba mutum ya ga dugurin alkhairi ba a kallonsa sai wajen shari to kun ga sai ya ji wa kansa tsoro amma in dai kaga dugurin alkhairi nan kake to insha Allah kai wa kanka mai kyakkyawan zato dan haka ne Allah ta'ala ya san adadin waɗanda za su shiga aljanna ya san adadin waɗanda za su shiga wuta jumla guda wala yuzadu fi dalika al'adad wala yunqasu minhu ba a iya ragewa ko kari a wannan adadi din an gane Allah ta'ala ya riga ya san wannan kuma ya tabbatar da shi kuma ya kaddara shi وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه haka ayyukansu cikin abin da ya sani daga gare su za su aikata Allah ya san duk abin da za mu aikata wa kullum muyassarun lima khuliqa la sanan kowane saukakakke wato ga abin da aka halitta shi to komai yana tare da da abin da aka halitta shi na sauki wal a'malu bil khawatim sannan kuma ayyuka ana lura ne da karshen su kenan al'amal bil khawatim mutum kullun sai roki Allah husnul khatima kyakkyawan me karshe din saboda waye akan me na na rayuwa akan me ka cika ko so da annabi sallallahu alaihi a hadisi ya ce akwai wanda zai na aiki na yan aljanna cikin abin da yake bayyana wa mutane amma ba dan Allah yake yi da haka karshe sai ya cike da mummuna akwai wanda kuma zai zo yana aikin yan wuta cikin abin da yake bayyana wa mutane amma da karshe me sai ya cike da aiki na 'yan aljanna kun sani a zamanin na yusuf salam an samu wanda jihadi yake yaki yake kashewa yake sabai suka ce ba wanda ya kai wani fasa dakaru annabi ya ce kuma dan wuta ne me yasa riya ne yake wa sum'a ba dan Allah yake ba yana yi ne dan a ce da shi wane shuja jarir ce da shi ai wane jarimi ne wane kaza ne da ƙarshe kuma haka ne aka rinta shi kuma ya kashe kansa kuma Allah ya ce ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا annabi sa sa hadith kuma yace duk wanda ya kashe kansa da wani abu a nan duniya to za a na masa azaba da wani abu ranar alkiyama kenan kun ga al'amal bil khawatim karshen ake lura shi yasa kullun kana roƙon Allah ta'ala ya saka kyakkyawan karshe kana karanta alqur'ani yi kokari dan Allah kace Allah ya tabbatar da kai akai ka cika da shi kuma ka yi shi don Allah saboda alarmomi da yawa annabi ya ce za su zo ba don Allah suke karatu ba su a fara sa a wuta ya zo saboda yana so a ce da shi gwaniwa ne ya kuwa na iya ai ba wanda ya kai shi murya ai ba wanda ya kai shi kada murya ai ba wanda ya kai shi sauti ai ba duk yayi kana alkiyama Allah zai ce da ai an fada an ta kare gwani din da kake so an fada maka dula kabin da kake so a baka an riga an baka mala'iku khuduhu ila an-nar ku yuta da shi kenan mutum sai yana jiye wa kansa tsoro in ina aiki dan wa nake yi dan Allah dan aljanna suna aiki suna cewa la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba mu so kuma na sakayya ba mu san godiya wallahi bayin Allah na da in suna aiki ma boye shi suke ba sa so a san su wasu ne saboda kamar da albani zari ya faɗa ce karka nuna kai wani ka bari Allah ya nuna ka kai wani ne to haka ya kamata amma da kanka kana cewa na kai la ka kai ba wasa'id man sa'ida bi qada'illah wato dan aljanna mai rabo shine wanda ya rabotu da abin da Allah ya hukunta masa tun yana cikin mahaifiyarsa kenan ko wa shaqiyu man shaqiya bi qada'illah haka tababbe shine wanda ya tabe wato ainihin tun yana cikin mahaifiyarsa shine ma'anan bi qada'illah so da tun mutum yana cikin mahaifiyarsa mun karanta al'arba'in annawawiyya ko cewar ana rubuta mutum cewar wata hudu yana cika mutum wata hudu a ciki za a turo mala'ika ya rubuta mai bi katbi rizqihi ko wa ajali wa amali wa shakkin aw sa'id duk za a rubuta wannan arziki ajali aiki sannan mutum sa'id ne dan aljanna mai arziki ko shakai ko tababbe wanda yake marashin arziki to kun ga mutum duk ana rubuta masa wannan kuma an riga an rubuta masa to mutum ya imani da wannan cewa Allah ta'ala ya hukunta waye su'ada suwaye ashqiya ko suwaye suke yan aljanna kuma suwaye wanda suke tababu mu je mu lillah wa aslu al-qadar shi kuma asali na qaddara sirrullah ta'ala fi khalqi to wani sirri ne na Allah cikin halittun shi lam yattali ala zalika malakun muqarrab abinda ya shafi qaddara wani mala'ika makusanci to bai iya tsinkayar me qaddara ba wala nabiyyun mursal haka annabi wanda yake wanda aka turo kenan qaddara ya san iya kaddara da za ta samu bayi shine Allah yau ba wanda yake da ilimi na kaddara don haka ba wanda ya san gobe me za ta yi ba wanda ya san gobe me zai faru wannan sirri ne da Allah ta'ala ya bari tsakanin shi والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان تو التعمق wato zurfafawa wan nazaru fi zalik da yawan dube zuwa ga haka zari'atul khizlan to wato wato tsani wato hanya ce ta khidlan taɓewa wa sullamul hirman da tsani na samun haramtuwa ga alkhairai wa darajatu tughyan da kuma matsayi ne ko daraja ne ko loluwa na na hasara da taɓewa kinan kutse da zurfafawa cikin abin da ya shafi kaddara ba naka bane kai iyakaci kai aiki ne an gane fa kullu muyassaru lima khuliqa aiki zakai amma ba wai ka ringa zurfafawa cewar ne abin da ya shafi kaddara ba falhadar kullal hadar min zalika mala yace to kowane gargadi wato da tsawatarwa akan haka din nazaran wajen mutum yana dube wa fikran ko tunani wa wasu wasakan ko ma yana wasu wasi fa inna Allah ta'ala tawa ilmal qadari an anami domin ilimi na abin da ya shafi kaddara Allah ta'ala ya tattare shi ya nade shi daga barin bayin shi wani hahum an marami sannan ya hane su daga mi bidansa su neme shi كما قال تعالى في كتابه فمن ده الله فقد أشكل التافن شلاس لا يسأل عما يفعل وهم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون شي الله باء تنبين سميسا أما مو كما أمي سي أن تنبين an gane ba man sa'ala lima fa'al idan mutum ya fara tambaya to dan me Allah ya haka shedan dan me Allah ya halici shedan sauro dan me Allah ya halici babu ruwan ka da irin waɗannan fa qaddarat da hukmal kitab to wato ainihin mutum ya mai da hukunci na littafi ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين كو wanda ya maida ilimi na littafi na alkur'ani to ya kasance cikin tababu kafir فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى ما ليش wannan shine jumla tattararin bayanai wanda wanda Allah ya haskata zuciyar shi daga waliyan Allah ko wanda zuciyarsa take haskakakkiya daga waliyan Allah yake da bukatar ya san shi وهي درجة الراسخين في العلم ما لا يتشون شنو كما matsayi na wanda suke masu zurfi cikin ilimi لأن العلم علماني ما لا يتشو da ilimi fada man biyu ne ilmun fil khalq mawjud akwai ilimin da yake saman mai a cikin mi bayi wani ilimi ne ilimin shari'a ga ilimi da annabi sai ya zo ya mana bayani shi wa ilmun fil khalq mafqud akwai ilimin da babu shi cikin bayi wani ilimi ne gaibu ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله كو وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو فإنكار العلم الموجود كفر mutum ya inkarin ilimin da yake gashi nan akwai shi ko ilimin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to wannan kafirci ne wadda'a al-ilm al-mafqud kufrun mutum ya iddi'ai ilimin da babu shi ilimin gaibu kenan shi ma kafirci ne yanzu ko akwai masu iddi'ayin gaibu din ga sunan da yawa ko to wala yasbutu al-iman illa bi bi qabul al-ilm al-mawjud to imani baya tabbatuwa sai mutum ya karbi ilimin da yake samamme wa tarki talab al-ilm al-mafqud sannan mutum ya bar ilimin da yake babu shi ya rabu da shi ilimin gaibu kenan ka bar shi gawa ga masanin gaibu din shine ba Allah ba haushe ma ce sanin gaibu kuma yake zuwa gun boka to ka ce sanin gaibu sai Allah ina ranka da boka ka zai ce maka kaza la da haka ya kai wa musulmi wannan shine darasin mu na na yau mun fa'idanta na sani da sabuwa da suke sa samu ceto na Annabi sallallahu ko da kuma alƙawarin da Allah ta'ala ya dauka ga Annabi Adam ga kuma wannan zuri'ansa shine su bauta masa kada kada su shirka da shi da kuma mutum kullum yana roƙon kyakkyawan ƙarshe saboda al'amal bil khawatim yawa ƙarshen ake duba don haka in kana aiki kullum ka roƙi Allah sabati akwai wanda zai shekara da shekaru yana aiki na gari a ƙarshen sa sai me sai ya zubar yawa akwai wanda kuma zai shekara da shekaru yana aikin banza a ƙarshen sa sai ya dauki ayyuka na gargadi don haka kullum kana roƙon Allah me kyakkyawan ƙarshe ubangiji ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarshe sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi